إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين دعوكو قوة شعبان hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da shida ci gaba da karatu a cikin littafin wasaifu ramadan muna cikin baban da yake bayanin falalar ba da kyauta da yin alkhairi a cikin watan Ramadan. Umaran ya ce, wa fi fi judihi sallallahu Alaihi wasallam a cikin riban yawon kyautan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, fi Ramadan a cikin watan Ramadan, bi khususihi da keɓantar watan Ramadan fawa'idu kathira, akwai fa'idodi masu yawa. mina daga cikinsu sharafin zaman darajar zamani darajar lokaci mana daga cikin abubuwan da ya sami sallallahu alaihi wasallam yake linka kyautar shi a cikin watan ramadan saboda darajar zamani da ɗaukaka shi wa mudha'afatu ajri al-amali fihi da kuma linka ladan aiki a cikin mi a cikin azumi din kaga dai lokaci azumi lokaci ne mai daraja sa'annan kuma shi azumi mai yin shi don abin da ya bada to ana linkawa linkin ba linkin ake ba shi. Sabanin in ba azumi kake ba, za a linka ma amma linka wadda za a ma ba ta kai wadda za a ma cikin watan azumi ba. Wafi Tirmidhi ya zo a cikin Tirmidhi an Anasin marfu'an daga Anas marfoyin hadisi afdalus sadaqati mahihiciyar sadaka, sadakatu Ramadan ita ce sadaka watan Ramadan. Koya ka bada, kaɗan ko mai yawa, tuladar da za ka samu a cikin sadakar da kai cikin Ramadan ba za ka sami ta cikin wani watan ba. Bashe sa Annabi sallallahu Alaihi wasallam shi ma yake linkawa. duk da yake annabi sallallahu alaihi wasallam daban yake da sauran mutane amma dai duk da haka shi yasa yake yi kuma ya san yana yi ne dan ya zama abin koyi gare mu awa saboda haka kakka yadda a cikin watan ramadan a ce babu wani kokari babu wata gudunmuwa babu wata hubbasa da kake a cikin wannan wata mai albarka kakka yarda a baro ka kai bakin yawarka ko yaya ne ka zan ba da kai ma komin karancin abin kakkare na shi domin zakaran kara kumanka abin da kai karhi shine Allah subhanahu wataala zai karba gare ka yawa kowa da wurin shi wa mina daga ciki i'anatu sa'imina wato akwai taimakon masu azumi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da bai kyautar shi cikin watan Ramadan saboda ya taimaka ma masu azumi. Wadhakirina da kuma zakirai masu zikirin Allah subhanahu wataala ala ta'atihim absa da suke ma Allah ta ainihi zikirin da suke ma Allah. Manzo Allah yana taimaka musu ne saboda su samu su ji kwarin gwiwa yadda za su bauta ma Allah subhanahu wataala. fayastaujibul mu'inu lahum saboda haka mai ba su kyauta shi ma zai cancanci mitla ujurihim irin ladar da za a ba su idan ka zo kai suke mutum yana ibada ka taimaka mai ya ji ƙwarin gwiwa wannan ibadan ladar da aka ba shi kai ma ita za a baka domin ka taimaka mashi ka baya kwarin gwiwan wannan ibadar da yake kana son ta kana jin daɗi ga ma gudunmuwa ga taimako kamar ka wuce ala ran ka ga yana karatun alkur'ani ka ɗauki wani abu dala ɗari ko jika ka ce ga nan da abin nan ko ruwa a sha kai kuma ka ba shi ne da himmami da niyyar ya ƙara himma yawwa dan da sai yana ta takara yana dan dibe dibe haka yana takara yana in an kare ina za a tahiya to shikenan kaga yanzu ka mai don hankalin ya wuri guda ko ba haka ba to ka taimaka mai ka sanya ya nutsuwa kuma saboda son alkur'ani kai wannan to irin ladar da shi samu ita ma ita zaka samu kama anna kamar yadda ka san man jahaza duk wanda ya shirya ghaziyan mayaki ya baya kayan yaki ya bashi raƙumin da za ya hawa ko dokin da za ya hawa da takobi da kibiya da silke da guzurin da za ya taya wurin yaki da shi duk wanda ya ma mayaki wannan to shi ma kamar yayi yakin ne wa man khalafahu duk wanda ya maye mayaki fi alihi a cikin iyalin shi bi khairin da alkhairi faqad ghaza shi ma wannan yayi yaki mana bayan mayaki ya bar gari ya tafi wani gari wurin yaki kai kuma sai ka mai shi a cikin iyali shi hidimar da yake mai iyali sai ka dawo kana yin ta abincinsu na saye na rana na dare bukatunsu sabulunsu mansu duk wata bukata ta su maganinsu karatun yaransu duk ka kula da su to kahin ya dawo duk ladar da yake samu in ya masa hidima kai ma za a ma wannan kuma duk ladar da ya samu wurin jihadi kai ma za a baka ita to haka ma da wanda ya taimaki mai azumi akan azumin shi ka taimaka mai da abin da za ya bude baki da shi ko abin da za ya sahur ko ka baya kilo ɗaya na shinkafa ko ka bashi kilo biyu na shinkafa ko kuma ka bashi wani abu wanda za ya yi tahiya ya sai kayan bude baki dala ɗari ce ko jikka guda ko abin da ya wuce haka ko kasa ga haka nan ka dai taimaka mai ka ƙara ɗora shi a bisa ya samu wani abu da za ya buɗe baki da shi to kana da ladan azumin ka kuma kana da ladan azumin da ya yi ba na ladan biza a baka a baka irin ladan azumin shi kuma a baka ladan azumin ka wa bi hadithi Khalid bin Zaid radiyallahu anhu wani nabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Khalid dan Zaid ko Zaid dan Khalid daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace man fattara sa'iman annabi alaihi salatu wassalam yace duk wanda ya ba mai azumi abin bude baki balahu mithlu ajrihi to yana da kwatan kwacin ladan mai azumin min ghairi an yankusa ba tare da ya rage min ajri sa'imi daga ladan mai azumi shay'un wani abu ba ma'ana ba wai cikin ladan mai azumi za a ɗaukowa ba a ba shi ba za a ba mai azumi ladan ya cikakka ta azumi shi ma a ba shi ladan ya cikakka ta azumi ga kuma tashi ta azumin shi rawahu ahmad wa tirmidhi imam ahmad da tirmidhi suka rawaito wa rawahu tabarani imam tabarani kuma ya rawaito shi ana aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mata yarda wa zada imam tabarani ya samo ƙari a wani wuri ya ce wa ma amila sa'imu mai azumi bai aikata min a'malil birri daga ayyuka na kyautatawa ba illa kana li sahibi ta'ami sai ya kasance ga mai abinci ma damat quwwatu ta'ami fihi matakar dai karfin abincin yana nan a cikin shi mana da abin da za ka yi ka yi karatu ka yi zikiri ka yi nafila ka yi farilla ka yi ayyuka na ibada ka yi duk wani abu da za a kara ma lada cikin azuminka sakamakon wani ya baka abincin sahur ko ya baka abincin buɗe baki matukar dai wannan abincin ya amfanin shi yana nan cikin jikin mai azumi to duk abin da ya yi shi ma sai an ba wannan wanda ya bashi abincin to mutum ya ji irin wannan alkhairi irin wannan lada mai yawa kuma ya ja baya a ce ana ta ayyuka alheri ana ta taimako ana ta taimakawa ana gudunmuwa kai kuma ka kyale ka kai zamanka kamar ba ka san wannan falalar ta same ka kai ma ka san ba yiwa to saboda haka ne manzo Allah da ya karantar da haka kuma shi da ma ka sa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yace mutane su yi to shine farkon wanda yake aikatawa in yace a bari kuma shine farkon wanda yake kaurace ma wannan abu wa fi hadithi Salman al-mutaqaddim a cikin hadisin Salman wanda ya gabata fi fadli shari Ramadan a cikin falalan watan Ramadan wa huwa sharul muwasa a ciki yazo cewa shi watan Ramadan wata ne na tausayi wata ne na taimako me yasa saboda yanda kaga ana azumin nan a yini ba a ci komi ba to shi dama wani ana ba azumin ma haka yake rayuwa sai ya yini bai sa wani abu cikin bakin shi ba ga abinci nan baje-baje cikin gari ga idan ko ina buhuwan shinkaga su nan kamar su kashe garin nan masara haka nan dawa haka nan hatsi haka nan nau'uka din na abinci duka suna amma wani wallahi loma dai ba ya samu shi da ma azumin yake kullum to ramadan yana tunatar da mu cewa wata ne na tausayi wata ne na taimako da irin wannan rayuwar da kaɗan da na wahalar ta cewa baka ci baka sha ba wani wallahi haka yake ta rayuwa wannan zai sa ka tuna ka taimaka wa bayan Allah inda kana da imani wa sharun yuzadu fihi kuma Ramadan wata ne wanda ake ƙara lada a cikin shi, ko wanda ake ƙarawa a cikin shi rizkul mu'min, arzikin mumini. A cikin Ramadan Allah ta'ala yana ƙara mu mai imani arzikin shi a ciki. Zuwa da ka ba ragewa za kai ba, in ka ɗauka kana bada ka ba wancan ka taimaka, ka raba abinci, ka raba kuɗi, ka yi wane ne, arzikin ka ƙaruwa ke cikin watan Ramadan. Man fakkara fi sa'iman, duk wanda ya ciyar da mai azumi a cikin shi kana maghfiratan li dhunubihi wannan ciyarwan za ta kasancewa gafara ce ga zunuban wanda ya yi ta ta sa duka Allah ya gafarta ma zunubanka wa itqan li raqabatihi min an-nar sannan kuma yantawa ce ga wuyan shi daga wuta an gafarta ma zunubi kuma za a yanta ka daga wutar jahannama wa kana lahu mithlu ajri sa'annan kuma a baka irin ladan da aka ba mai azumin da ka taimaka ma kuma kai ladan ka tana nan kai ma an baka taka min ghairi an yunqasa min ajri sa'im shawun ba tare da wani abu ya rage ko an rage wani abu daga ladan mai azumin ba qalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah laisa kulluna ba kowa ne cikin mu ba yajidu ma yufattiru sa'ima zai samu abin da zai ba mai azumi ya bude baki da shi ba ba kowa bane cikin ba na cikin akwai talakawa da yawa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yuti Allahu Allah yana ba da hadha thawaba wannan ladan liman fattara sa'iman ga duk wanda ya ba mai azumi abin bude baki ala madqati labanin koda dan kurbawa ce ta nono abinda zai kurba na nono kurbawa guda koda shi ka bashi mana koyaya abinda ka fi karfi din nan ko farau ka bashi mu nono ai ba harkan mu bace to mu harkan mu shine kunu ko kono abin nan farau farau waɗannan su ne za ka gani wurin buɗe baki amma su laraba suna shan nono mu kuma yi wa mu shan nono ko ba haka ba ba za ka ga nono wurin buɗe bakin mu idan muka zo muka jera kayan buɗe baki ba ka ga nono ce in ka ga nono yana yawo wurin to wura ce za a dama da shi yi kuma larabawa su damu komai da shi haka nan suke sha abin su to ko da hwarau ne ko da yaya ne na hwarau ka ɗauko kolin daidai ko bi kaɗan zuba ba wanda ke azumi ka ba shi ya kurɓa saboda kai ma yaya abin yake ballantana ya samu shi ko haka ne to kai ma za ka samu irin wannan ladar da manzo Allah ya magana sallallahu alaihi wasallam aw tamratin ko kuma dabino in ka bada dabino kwara daya ka ba mutum kwara daya ka sai dabino na dala 20 ka rarraba mutane guda guda ko ka mika ma mutum guda ko ka raba ma mutum biyu ko uku ko haka kai to sai ka samu irin wannan ladar aw sharbati ma'in ko kuma zaka samu wannan ladan ne ko da ruwa fararen ruwa ko bakaken ruwa kaba mutum ruwa haka nan ba su da garwayan ko me ya sha ko da ba su da sanyi saboda shi yanzu wannan da ka bashi inda baka bashi ba da da baya same su wa man saqa fihi sa'iman duk wanda ya shayar da mai azumi cikin watan Ramadan saqahu Allah Allah subhanahu wataala zai zai shayar da shi min haudi daga tabki na ranar alkiyama sharbatan shayar wadda Allah zai mai la yazma'u ba'daha ba zai kara jin kishirwa bayan ta ba hatta yadkhul aljanna har sai ya shiga aljanna kaji saboda haka watan ramadan wata ne na alheri kana ga alherai da annabi ke ta zanowa sallallahu alaihi wasallam ga irin wanda za ka yi in ba kai wannan kai wannan in ba kai wannan kai wannan kada ka yarda dai a ce ka gashi ya baka iya komi shi kenan ka gaji ya baka ya komi saboda ba kada to ka zamanto cikin waɗanda za a ba kenan in ba kada kaga ba yadda za ka yi Allah ya san niyyarka Allah zai saka ba da niyyarka ba kada ne kwata kwata amma kana da koyaya ne to kai ma kakkare na alherin da za ka yi ma wani domin kada wannan falalar ta zo ta wuce ka in ba kai ba ka ba za ka samu wannan falalar ba wa mina daga ciki anna shahra ramadan lalle watan ramadan shahrun wata ne ya judullahu fi a cikin shi Allah yake yin kyauta ala ibadihi a bayin shi. Bin rahma Allah ta'ala yana yin kyauta akan bayi da rahma, wal maghfira da gafara, wal itqi minan nar da kuma ‘yanta bayi daga wuta, ga rama ga gafara ga kuma ‘yantawa daga wuta. La siya ma fi lailatul qadri ballantana ba a cikin daren lailatul qadri. والله تعالى كما الله سبحانه وتعالى يرحم من عباده الرحماء الله تعالى yana tausaya ma masu tausayi cikin bayan shi muna ganewa mai tausayin bayan shi ne Allah yake tausaya ma mai mabayi rahama to shi ne Allah yake marahama kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma yarhamullahu min ibadihi arrahama Allah ta'ala fa kadai yana tausaya ma masu rahama ne cikin bayin shi su kadai yake tausaya ma yanzu wani hadisi Allah yace arrahimuna yarhamhumur rahman masu tausayi Allah mai tausayi yana tausaya musu yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai ku tausaya ma wanda ke cikin ƙasa wanda ke sama sai tausaya muku. Kuma zala ya ce, Malla yarhamu la yurhamu, zala ya ce, duk wanda ba ya tausayawa shi ma ba a tausaya mashi. Rakakka yarda ka zamanto mai ke kasassa zuciya, mai taurin zuciya, mara tausayi, mara jin kai, mara sanin ya kamata a cikin rayuwarka. Kakka yarda ka zamanto haka nan. kakka zamanto baka damu da kowa ba sai kanka kai baka san damuwa ba sai in kai abin ya samu a ka tausaya ma duk wanda ka gani cikin wani hali wanda ya kamata a tausaya mai to ka tausaya mashi wannan tausayin da za ka yi da zuciya ya baka tausayi to baka san irin taimakon da Allah subhanahu wataala zai maka kakka yarda a ce zuciyarka babu tausayi a cikin ta kakka yarda kuma kai haka nan ka shiga uku wurin Allah subhanahu wataala Allah ya kiyaye wa man jada ala ibadillah duk wanda yake kyauta ga bayan Allah jada Allahu alaihi to Allah zai yi kyauta akan shi bil aqa'i wal fadli da kyauta da falala wal jaza'u min jinsi al amali shi kuma sakamako daga irin aikin da aka yi ne Mana kowa yana samun sakamakon abin da ya yi, in ka yi mai kyawo za ka samu sakamako mai kyawo wurin Allah in ka yi mara kyawo za ka samu mummunan sakamako mara kyawo wurin Allah waje za a sayya'atin sayya'atun mitluha wallazi na kasabu sayya'ati ya za a sayya'atin bi mitliha waɗanda suka aikata mugu aiki Allah ta ce sakamakon mugu aikin da suka yi za a saka musu da irin shi mutanen kirki kuma Allah ya ce hal jaza'ul ihsani illa lihsan masu kyautatawa ba su da wani abu da Allah zai musu kyautatawa wannan bayan Allah ya gai aljannar da zai ba 'yan aljanna ne muttaqina ala furushin bata'inuha min istabrakin wa jannat wa janal jannatayn dan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان bayan da Allah ya faɗi nema aljanna ya ce to abin da yasa a duniya sun kyautata sun yi daidai sun yadda Allah yake so yasa Allah subhanahu wataala ya saka musu da kyakkyawan sakamako a gidan aljanna haka aljanna ba da guri kawai ake samun ta ba da aiki tukuru wallahi ba mu ita wa mina daga ciki annal jam'a baina siyami lalle hada tsakanin azumi was sadaqati da kuma sadaka kana azumi kuma kana kyauta kana sadaka min mujibatil janna yana daga cikin abin da ke sa mutun ya dace da aljanna kama bi hadisi aliyin radiyallahu anhu kama yanda yazo a cikin hadisin sayyidina ali Allah ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sai da aminta Allah su kare tabbata gare shi kare yace inna fil jannati ghurafan lalle a cikin aljanna akwai wasu dakuna yura zuhuruha min butuniha ana ganin bayan su a cikin su ma'ana in kana ciki kana ganin waje wa butunuha min zuhuriha kuma ana ganin cikin su daga bayan su ma'ana da inda kake kana ganin abin da ke cikin ko'ina in kana waje kana ganin ciki in kana ciki kana ganin waje qalu liman hiya ya rasulullah abai suka ce wannan aljanna din tawace ce ya ma'aikin Allah yanzu nan da shekara 40 da suka wuce 50 da suka wuce mu nan ba mu iya fahimta haka saboda ba mu da gidajen da suka yi kama da haka amma yanzu kuma duniya kaga ta ci gaba ga gidajen mu dubbai nan yawa in kana ciki kana gana abin da ke waje in kana waje kana gana abin da ke ciki madibi gaba ɗaya gida na madibi ne gaba ɗaya ba komai sai madibi amma can shekaru arba'in baya babu wannan sai wanda ya ta kasashen waje ya gani hutun tuni dama suna cikin irin wannan rayuwa muka san dama galibi sai an kara komai sa'an mu muhara qalu sahabbai suka ce liman hiya ya rasulullah waɗannan gidajen waɗanda suke cikin aljanna nawa ne ne ya rasulullah qala sai manzo Allah ya ce liman tayyibal kalama waɗannan gidajen na wanda yake magana ce mai kyau magana mai daɗi saboda wanda ya iya magana wanda yake gaya ma mutane magana mai daɗi to Allah subhanahu wataala zai ba shi aljanna duk wanda yake caba ma mutane magana duk wanda yake in magana duk abin da ya yayo kawai to wannan mutumin ba ya samu aljanna Allah ya kiyaye saboda ka musulmi ba san shi da bakan magana ba san shi da zahin zuciya musulmi abun koyin shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai haka yake dadi gare shi dadin magana gare shi dadin zama gare shi haka ya kamata musulmi ya zama wa at'ama at'ama kuma waɗannan gidaje suna tabbata ne ga wanda ya ciyar da abinci. Sadaka abinci in kana da shi mai yawa ka ciyar, in kana da shi ɗan kaɗan, to kakkare na kyautar da za ka ɗauka ka bada. Musamman mu da muke da mabukata mabambanta muna da almajirai ƙanana masu bara suna ba Allah sadaka suna bin gida shi. ko dan yaya ne an so kwanan shi ko loma da ya sa mishi dadi zai ji kwashi zai ji dadi to ya san in ya in ya bi gidaje haka ana baya loma loma to in ya bi gida goma kaga loma goma ya koshi bai rinawa ba yi tawa yana diba yana ganin kan shi ya zaci ko mai kwano zai dama cewa ko dan da gwada ko ba haka ba ko dan da gwada a bashi ko yaya yake ko da dan saura ne ko da kunci shi ya dan sude daɗi yake shi da saura kakkare na irin wannan kyauta wada masu yama sa'annan kuma waɗannan gidaje za a bada su ne ga wanda ya dawwamar da yin azumi kullun azumi yake wa salla bil laili kuma ya salla da daddare wan nasu niyamun alhali mutane suna ta bacci kuma ya tashi cikin dare yana ta yana ta ganawa da Allah da sallah malai cewa hadil fisalu kulluha waɗannan ɗabi'un dukkan su gaba ɗaya takunu fi ramadan duk suna kasancewa cikin ramadan ko ba haka ba a cikin ramadana haka ce ka iya magana in an zage ka ma ka ce azumi kake in an neme ka fada ka ce kakkame da magana a cikin ramadana haka ce ka bada kyauta ka ciyar za ka duk ɗabi'un da aka faɗa ɗin da cikin wannan hadisi malai ce duk sun tattara a cikin watan ramadan wa yajtami'u fi lil mu'min as-siyam wal qiyam was sadaqa wa tayyibul kalam sannan kuma idan aka samu haka to mumini zai hada a cikin watan Ramadan ga azumi ga tsayuwa ga sadaka kuma ga magana mai kyau fa innahu yunha fihi as-sa'im domin ana hana mai azumi a cikin watan Ramadan anil lagwi daga yasassan magana magana da ba ta da wani fa'ida ba ta da fa'ida ga wanda yake yin ta kuma ba ta da fa'ida ga mai saurarenta kawai, amma kuma ba laifi ba ce, sai dai ɓata lokaci ce, yasa saboda ɓata lokacin ta ma Allah ya ce wallazi na ma'ainin lagwi ma'aribu. Kuma ita ce Allah ya ce la ya suna fiya lagwan wala ta ma, ba su jin yasassan magana a ciki, mana ƙaramin magana da bata dace ba ku zo kuna tattaunawa, ba ta da zunubi. amma ko me amfanin ta warrafas sannan mai azumi kuma an hana shi yin batsa magana gamtsi magana mai tada sha'awa an hana mai azumi yin ta a cikin azumi kaga dai tana daga cikin magana mara dadi yayi was-sala was-siyam was-sadaqa da sallah da azumi da sadaqa tusilu sahibaha ila Allah azza wa jalla suna isar da mai su zuwa ga Allah subhanahu wataala sallah tana sa kai saurin Allah lami lafiya hanya ce sallah ka kama hanya ne zuwa gidan aljanna haka azumi ma ka kama hanyar ta a gidan aljanna azumi ba inda za ka kai ka sai aljanna haka sadaka da hanya ce kamar misalin mutumin da yawo mota ne zai wani gari ga hanya mai kyau ga mota mai kyau in sha Allah zai isa wannan garin haka shi ma azumi da sallah da sadaka in ka rike su kana yin su ba inda za su kai ka sai gida aljanna Allah kai mu aljanna qala ba'd as-salafi sashan magabata ce as-salatu tusilu sahibaha ita sallah tana isar da mai ita ila nisfi tariq ya zuwa rabin hanya daga malari zuwa yamai ina ne rabi wanne ne ko sallah za ta kai ka kwanni in za ka yi bai sai an kara to munan mara da muke bari mu bar maganin kwannan wasiyamu azumi yusiluhu yana isar da mai shi ila babil malik ya zo a kohar sarki ma'ana a shi azumi yana isar da kai shiga ga mai shiga garin sai dai bakin shiga gari nan zaka tsayawa was-sadaqatu ta'khudhu bi yadi ita kuma sadaka ita ke kama hannun mutum fatudkhiluhu 'ala al-malik sai ta shigar da shi wurin sarki yawa ita kuma ita za ta isar da kai masaukin ka ya mai to kaji yadda waɗannan suke azumi zai saka cira a sallah ka cira ban hanya azumi ya kai ka bakin koha shi kuma sadaka ta isar da kai aljanna gaba daya Sadaka waɗannan abubuwa ibadodi ne masu daraja wanda Allah ta'ala ya kira mu cewa innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allah qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun kabir wa law ajrun karim Allah ta'ala ce masu sadaka maza da mata in suka bada abin da suka bada Allah ya ce za a linka masu kuma suna da aljanna saboda suna sadaka wal mutasaddiqina والمتصدقات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما masu sadaka maza da mata Allah ya musu tanadin wata irin lada mai girma da gafara shine aljanna saboda sadaka ibada ce mai girma da Allah ta'ala ya kwadaitar da mu zanki ta a cikin Ramadan a cikin watan da ba Ramadan ba kowane lokaci mu bar wasa da sadaka wa fi sahihi muslim ya zo a cikin sahih muslim an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقى النبي صلى الله عليه وسلم يتي من أصبح منكم اليوم صائما أيو تكنكو ويتاشد أزمي قال أبو بكر أنا سيا بكر يتيني قال يتي من تبع منكم اليوم جنازة تكنكو يوانيني واندي ركي قوى قال أبو بكر أنا أبو بكر يتي غاني قال يتي من تصدق بصدقه a cikin kowane ne wanda ya bada sadaka qala abubakarin ana abubakar yace ni qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam sake tambaya man ada minkum maridan cikin kowane ne wanda yace ganin mara lafiya qala abubakarin ana abubakar yace ni ne qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mashtabana fi imri'in wadannan dabi'u guda hudu ba za su taba tattaruwa cikin mutum ba illa dakal aljanna sai ya shiga aljanna kaga wannan dabi'u ne masu kyau kai azumi in ka samu dama ka zange azumi lokaci lokaci gawa ka zange raketa ko da baka san ko ta wace ce ba ka zange raketa ka zange sadaka ka zange zuwa ganin mara lafiya in dai kana waɗannan don Allah yarda kai dan aljanna ne amma kaga mutun nayi kace dan aljanna ne iya ka dai kai bayani me me yasa dan aljanna ne amma an kace haka nan kamar kai ke da ita kuma ka raba ka bashi wa min amalan yace annal jama'a bayna siyami was sadaqa lokacin kiran sallah ko saboda abin da yasa yau rana ce ta karshe shi yasa yau ranar mu ce ta ƙarshe rana ya tewa Allah ya kai muna azumi in Allah ya sa an yi in ba yi ba za mu dawo mu ci gaba da karatu in Allah ya sa ba ga watan ba saboda rana ya tewa ta ce rana ta farko ta azumi da yadda ake tunani ko in Allah ya sa ya yi ashirin da tara kenan rana ya tewa azumi ɗaya ke gare mu haka mun sha duk muna lallame da mai mun kwanta muna shirin dawowa a yi asham Allah ya nuna mun. In kuma Allah ya saba yi ba to sai mu dawo mu ci gaba da karatu. Annal jama'a bainas siyam lalle hada tsakanin azumi wa sadaqati da sadaqa ablagu fi takfir al khataya ya fi kai matuka a wurin karkare wa mutum sunubai. A ce kana azumi kuma kana sadaka. To wannan yahi kai matuka shi kan azumin yana sa a yahi masu nubanka amma in ka kara da sadaka ai alheri ne ka kara. ya zama nurun ala nur wacce kai jahannama da kuma kare jahannama wal mubadati mina da kuma ana nisa daga jahannama khususan ballantana ma malai yace in mumma ila zalika qiyamul layli idan aka tattaro qiyamul layli zuwa ga wannan ga azumi ga sadaka sa'annan kuma da dalilin kai qiyamul layli faqad sabata ya tabbata anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace as-siyam junnatu ahadikum minan nar manzo Allah yace azumi kariya ɗayan fice daga wutar jahannama ka junnati min al-qital kama yadda yake kare kanshi daga yaki kamar yadda kake sa garkuwa kana kare kanka daga abokin fadanka to shi ma azumi haka yake kare ka daga fadawa jahannama babbar garkuwa ce azumi wala amada aidan Imam Ahmad ma ya rawaito an Abi Hurairah daga Abu Hurairah marfu'an as-sawmu junnatun Allah ya ce azumi fa yanda ka san garkuwa haka yake wa hisnun hasinun kuma kariya ce tsararra minan nari daga wuta Allah ya kare mu daga wuta wa bi hadisi Mu'adh radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo a cikin hadisin da Mu'az ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace as-sadaqatu tuqfi'ul khati'a sadaka tana kashe zunubi kama yutfi'u al-ma'u an-nara kamar yanda ruwa ke kashe wuta in kai sadaka zunubi kamar wuta yake ita kuma sadaka kamar ruwa take kana badawa sai ta sa wannan zunubin naka ya mutu Allah ya kiyaye wa qiyamur rajuli tsayuwan mutum fi jawfil layla a cikin tsakiyar dare ka tashi tsakiyar dare ka bauta ma Allah yani shi ma dai annahu yutfi'u al-khati'ata aidan shi ma yana karkare ma mutum zunubai qiyamul layl tsayuwa cikin dare kai ibada shi ma yana sa a yafi masu zunubai sarabi Ahmad Imam Ahmad ya bayani da wannan hadisi karara wa bi sayyan wa sallallahu alaihi wa sallam annahu qala kuma ya zo a cikin sahih bukhari da muslim hadisi ingantacce manzo Allah ya ce taqun nara walau bi shiqqi tamra ku ji tsoron Allah koda da tsagen dabino ne mana shi saba arena alheri ko yaya yake shi Allah subhanahu wataala zai rena wannan abu inna Allah la yuzlimu mithqala zarra daidai da kwayar zarra ɗayan ɗayan haske wannan yan kanana kwara ɗayan kaba Allah Allah karba zai Allah bai rena alheri kada ka sai dai kai ne shedan yake raya ma cewa wannan abu dan kadan ka ba da mai amfani shi a kakkar kakkare ne amma dai abinda abinda Allah yake so shine in kana da wadata to ka bada abu mai kwari in kuma talaka ne kai kai ma kana neman wanda zai baka to kakkare na in ka samu to kai ma dan diba ka ba wani kakkare na kai ma kakkace kuma kai ma dai sai dai a maka kai ba za ka yi ba ko yaya ne a lokacin nan ne ba za ka rena ba amma in kana da da yawa to ya kamata kakka ba da ɗan kaɗan ka kwaso kai ma ka ba da saboda Allah kwasuwa ya baka da yawa kana abu darda radiyallahu anhu yaqul abu darda sabon manzo Allah ne ya kasance yana cewa sallu fi zulmatil layli rak'atayn ku yi sallah a cikin duhun dare raka'a biyu li zulmatil quburi saboda duhun kabari saboda har sallan nan za ta haska kama duhun kabarinka kaji sumu yawman shadidan harruhu ku yi azumi na wata rana wadda take da tsananin zafi li harri yawmin nushur saboda zafin ranar tashin alkiyama wanda da adam bai taba ganin irin shi ba tasaddaqu bi sadaqati sirri ku yi sadaka boyayyen sadaka wanda babu wanda ya san kun yi ta in ba mahalicin ku Allah ba li hauli yawmin asir saboda tashin hankalin rana mai tsanani ranar da dadin bai taba ganin tashin hankali irin wannan rana ba a ce kana tsaye ba hulla ba riga ba wando ba takalmi kuma rana ta yi kusa da kai kuma a ce ba za ka tsugunna ba ba za ka zanna ba ba za ka kwanta ka huta ba kuma lokaci mai tsawo wanda an auna shi da kusan shekaru arba'in akwai tashi hankali irin wannan dan adam bai taba ganin irin wannan tashi hankalin ba ko awa arba'in baka taba yi haka ba ko a kaso ba ba za a saka haka ba a ce ga ka ga rana tsirara awa arba'in bai yiwa to wannan ya fi maganar kwana ya fi maganar sati ya fi maganar wata ya iya kaiwa shekara arba'in a hasashe ne da ake kawai kuma haka ake ba a ci ba a sha ka taɓa ganin tashi hankali irin wannan kuma kowa ne ba wai wasu bane tan wasu na can na shagali ko talaka kowa da kowa haka yake duk wanda kaga ba kishirwa ba yunwa babu gajiya tare da shi to irin waɗannan ayyukan yayi shi kan bai san ana yi ba sai Allah subhanahu wataala ya dauke mai duk wannan wahalar gaba daya Allah ya dauke mana ita gaba daya karatu bai karewa ba na bari haka nan abin da muka bari dai Allah ka ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah ka yabe mana Allah ka sa mu gyara a kira sallah ko
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
wanda ya ce ta wace nasiha za ku yi ma mutumin da yake da ciwon hasada
wace ciwon hasada wanda wanda nasiha za ku ma ya mutumin bari a wace nasiya za a ma mai ciwon hasada ya bari ka ka ji tsoron Allah ka bari hasada ba ta da kyau muguwar ɗabi'a ce manzo Allah ya ce la ta hasadu ku bari ma junan ku hasada Allah ya ce am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadl ko suna yi ma mutane hasada ne a bisa abinda Allah ya ba su daga falalashi saboda haka ke ta bata da kyau hasada shine kai wata abin da ke gaba ne ya rasa wannan muguwar dabi'a ce tana kore kauna da soyayya da yanwantaka ta imani tsakanin mumini da mumini saboda haka ji tsoron Allah ka rabu da wannan dabi'a ka san cewa shaidanci ne Allah ya kiyaye
wanda ya ce kuma wace nasiha za ku ma mutumin da ke yawan mantuwa wani ya kamata ya dan wannan ya rabu da wannan ciwo wai wace nasiya za a ma mai yawan mantuwa Oh, mantuwa larura ce ba ba ganganci ba ne yawa shawara shi ne mutum ah, ya yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake yawaita salati cikin mazala ya ce duk wanda ya manci abu yayye ya tuno shi ya mana salati zai tuno shi saboda ka salata annabi maganin mantuwa ne Mm.
ka yawaita ba wai sai ka mance ba kai dai insha Allah za ka rabu da wannan ciwo
wanda yake tambaya wai cinikin da yanzu mutane suke yi alli na ya aza ga wazab da cewa ga shi wani kaja wai ya cancanta a yi shi ba tare da mutum ya mallaki abin ba ya nuna mutane kayan kan nan daga bayan sun turo kuɗin shi zai so hidda riba shi alhali bai yawan ba mallaki shi izini yin tallace aka ba shi aka ba ya farashi yana ne eh
mutane da suke aza kaya bisa waya bisa salula suna tallata ma mutane kuma kayan ba su ga hannunsu amma ka turo masu kuɗi su yi da riba kuma su tura mai kaya ya turo in mai kaya ba su dama su yi wannan ba matsala ya ba su talla kuma ya ba su farashi yake da su sai su kara nasu su ɗauke abin da ke sama su kai mai abin da ya ba su na'am wannan ba ya da laifi ce na'am amma ba a sa ka ba to da ka san wani na sai da kawai kai ta talla shi bai ma san kana yi ba to wannan shi ne ba saboda ka ga ba naka bane ba ka da izini a kan ba na'am wannan kuma shi ma ce matsalar shi in ya je ma iyalin shi bacci yake ya ce wai ba komi ko ko akwai wanda za ku ce mai bari da ya je ma iyalin kawai sai bacci da na bai yin alona bai yin wanka ya ce ba komi haka din da yake
a yace shi idan ya kusance iyalin shi da ya kare kawai sai kwana ya dauke shi ba tare da ya yi walla ko ya yi wanka ba to ta nasiya za a mashi tun da ya san ga yadda yake sai ya kokari mana ya yi kokari akalla ya wanke janabar da ta same shi sannan ya zo ya kwanta amma in ya kwanta nan haka nan saboda ya zama kamar larura gare shi dama zan ke mai iyali kai tsaye bayan shi gajiya ke zuwa to sai dai wani gajiya ba ta hana shi ya tashi ya wanka ko ya wanke wani kuma sai ta hana shi to da in san samu ne dai mutum ya ya abin nan ya wanke ta sa nan ya kwanta ya yi kokari ya mallaki kanshi ya kokarin mallakar kanshi a lokacin da ya kare din nan na ya yi kokarin ya wanke wannan janaba ya yi kokarin haka sa ma kanshi wannan niyya ne da abubuwa da yawa ai ba yarda ai kwana ya dauke shi kita ya kasuwa kita ya nema wuce gaskiya
sai kai kokari da kake kokarin neman makanka abincin ka ba ka yarda bacci ya dauke ka kana yi kana tunanin abu haka za ka tashi in ma dai can wurin neman za a ida yin kwanan sai a yi to haka nan ma sai ka wannan kokarin Allah ya sa mu dace Amin. Ya ce wanga wani ne ya so ya dare shi ga kasuwanci sai ya gane shi. To da ya gane sai ya ta bar mai kuɗin ya ce to wannan kuɗin da ya bari ya zai da su. Ya so ya cuce shi sai ya kama shi wajen cutai. To sai je bar kuɗin. Yanzu kuɗin da ya bari mai shi zai shi da shi.
sai ya ya bashi abin shi mutum da ya je ya cuci mutum wurin kasuwa sai ya gane shi da kuma sai ya bar kudin shi ya gudu saboda ya gane an gane mutunci ne shi to wai yanzu kai ya za ka yi da kudin sai ka jira Allah ya maido shi ka ba ya kudin shi dan manzo Allah ya ce itamin man itamanaka duk wanda ya baka amana ka rike mai amana wala takun man khanaka wanda ya cuce ka kai kaka cuce shi nan mun karanta cikin bulugul haram amma na san daman mance da zara kenan tunda shi ya so ya cuce ka kai ka cuce shi tunda bai yi cuta ba kayan shi ne sai ka bar mai abin shi in ya zo a baya abin shi na'am Ta ƙarshe malam wannan yake tambaya ni sabin zakka yanzu nawa. ne?
to ina tambaya ne sabon zakka Mm, ina ga yana kaiwa biyu da rabi miliyan biyu da rabi sai kuɗi sun kai haka nan za a hidda musu zakka Mm, insha Allah ko biyu da rabi da ɗan kaɗan haka dai kaɗan nan baya da yawa Na'am.
Mm, insha Allah Allah sa ka. Abin da aka samu ne wancan sati.
to Ka ɗari da tamanin da biyar.
kenan wannan lissafin mu ne na kudin marayun da muke taimakawa a nan masallaci muke tattarawa a watannin da suka gabata ina ga daga wata biyu ne zuwa yanzu ko an samu jika 185 da 100 da da abin nan 142 haka ne ko Haka na.
jikka 185 da 142 aka samu a nan wurin masallaci wurare kuma gaba daya mun samu miliyan 1 da 992 miliyan 1 da jikka 900 da jikka 902 ranar na yi raha na yi ban dariya na ce kowa za a cikawa da ida su zama miliyan biyu to shekaran jiya wani ya cika Allahu akbar. Amin.
wani ya cika abin da sun zan miliyan biyu daidai Allah ta'ala ya saka da alkhairi Amin.
ko wani bawan Allah shi ya bada masara buhu 36 yace a ba marayu marayu 72 din ne yace a raba musu kowa rabin buhu buhu.
Allahu akbar.
Allah ya saka mai da alkhairi Amin.
haka wani bawan Allah yanzu zaman da nake nan an ce ya sai mana irin wannan maikokin nan wannan micro din na zamani wannan ina zubi su ake mai kudi da yawa kan dubu ɗari ƙwara ne micro ba tsare tsare gare dubu ɗari hudu da hamsin Allahu akbar.
aka sauye shi saboda aikin da za a yi aiki ne mai muhimmanci sosai Gaskiya.
Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya kowa Amin.
na'am Ah, ka- assalamu alaikum Mutane na kokari wa sha. Na'am, assalamu alaikum warahmatullahi.
assalamu alaikum malam wanda yake tambaya ce abincin shi nake azumi to kuma sai ya dauke wannan maganin na kurkura sai yake kurkura sai ce mashi wani ba kana azumi ba sai ce mashi ai wannan abin bai bai kara azumi to shi ne ke tambaya karin hasken baya da kyau aboki ne yake azumi sai ya kurkura wannan maganin wanda ake kurkurawa sai ya bai magana yace mai ba azumi kake bai ta ai kurkura ba ta kare ma azumi tana karewa abin da ke sa ka wadi baka san inda kake ba wanda take somar da mutum kenan kaga ba ta da kyau Yawa, ba ana kaka kurkurar bakinka ba da abin da ba zai hidda ka daga hayyacinka ba ma abinda zai sa ka hita daga aiki kuma kai kana azumi kana amfani da wani abu kamar kwaya a ba zan mai hukunci ba amma dai kamar kwaya ba ga ba daidai ba ne da saboda haka kenan bai kamata ba to sai a kiyaye a bar amfani da waɗannan abubuwa waɗanda za su raba mutum da hankalin shi na'am na sai tambaya ta biyu malam eh wannan yace azumi ne azumi ne ga shakurato to kuma yana da matsalar numfashi ko zai iya amfani da maganin na hisawa a baki ya ce yana da matsalar numfashi yana da asma ya ce to kuma ga azumi za a tinkarowa kuma wanda yake da wannan matsala inda ta yi karfi to kusan kullum ba ya rabuwa da wannan maganin da ake hisawa na matsawa shi wannan malamai suna abin nan wasu malamai daga cikin malamai na zamanin nan na yin shekarun nan na kasar saudiya ko waɗanda suka ce ba laifi a zan yi amfani da shi su kuma malamai suna cewa ba amfani da shi misala da ya ce ta abin nan ta ishtihari ta kokari na malamai wani ya ce abu ya halitta wani ya ce bai halitta ba kowa gwargwadon ishtihari shi Eh, saboda haka in aka yi aiki da waccan fata to ba da hika ya amfani da shi insha Allah Allah ya sa mu dace na'am sai tambaya ta karshe malama wani to yana iya barin matar shi ta yi kasuwa sayan kayan miya da sauransu ko kuwa shi ya kamata ya je ya sau kayan miya kan shi duk ɗaya ne ko ko ya halitta matar shi ta tai kasu abin nan kasuwa ta sau kayan miya ko ko shi ne in san samu ne ka sau mata shi ya yi dacewa in kuma ka bata ba laifi ba ne ta je ta sau da kanta abin da yake so kar ta watsar da kanta in ta je kasuwa daukar ta je ta yi zanna ba su tabul ɗin mai kayan miya da saba hijabi haka kuma tana cikin gidanta mai kayan miya ce mai za a baki ka ce sallama waɗannan haba ni sai na huta a wannan baya da kyau ta je ta kama kanta ta sa abin da ya zo abin da ya kawo ta yana ta yana zan na basu rabin duka ce dan wanda ne ke sai da kayan ko kaga bai kamata ba saboda haka mace ya halitta ta je kasuwa ta sau abin da take da bukatar shi matakar dai za ta tai da sutura mai kyawu da mutunci ta rike mutuncin in haka haka nan babu laifi in kuma za ta watsar da mutuncin ta ta yi shirme to kamata ya yi hana ta ya zangi zuwa yana sau mata na'am shikenan bismillah malam Assalamu alaikum wa rahmatullah.
assalamu alaikum Wace yana ba malam godiya kuma Allah ƙara ma- malam lafiya. Ina tambaya wanda aka dama ma'auri na wani gari. To kuma Allah mashi wa'adi. To mata ta yi mashi wanka kuma ta da gado.
wai yana tambaya wanda a aka daura mai aure yana wani gari kayan ya zo sai Allah ya mai cikawa wai matar ta mai wanka kuma tana da gado ta mai wanka kuma tana da gado Mm. na'am shikenan ya bara addu'o'i da ake yi Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatu akwai ‘yan uwanmu waɗanda Allah ya jarraba da gobara da asarar dukiyoyi masu tarin yawa a wasu daga cikinsu ma suna zuwa makaranta nan wurin muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya maida masu da alkhairi ya masanya masu fiye da abin da ya karba gare su kuma Allah ya ƙara masu haƙuri Allah ya haƙurtar da zukatansu wannan jarrabawa da Allah ya masu Allah ya sa su canye ta Allah subhanahu wataala ya taimaka masu ya kawo masu wata hanya da za su mai da abin da suka yi asara waɗanda kuma Allah ta'ala bai taɓa dukiyoyinsu da wannan gobara ba Allah ya kare su ya tsare su Allah ya kare gaba gaba ɗaya Allah ya kare mu wannan asara asara ce da ta shafi kowa garin nan wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahidi إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر baraka muminai a wurin kaunarsu da soyayyarsu da taimakonsu da tausayawarsu kamar jiki guda ɗaya ne in wani bangare na jiki ba ya lafiya sauran bangaren da sai ya amsa kuma Allah ya ce inna malmuminuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum muminai yan uwan juna ne kawai duk abin da ya taba dan uwanka to ya taba ka sauraka mu dage mu sanya su cikin addu'a Allah subhanahu wataala ya sa su sage wannan jarabawa mu sanya su cikin addu'a Allah ya ba su abinda suka yi asara mafi alherin abinda suka yi asara Allah ya maida musu shi mu ta addu'a muna sa su cikin addu'o'in mu ba wai sai makaranta ba saboda abin da ka gani ga dan uwanka to ba mamaki kai ma Bahaushe ya ce in gema dan uwanka ya kaya ma da wuta to ka sha ma naka ruwa saboda ka ka shirya kenan kai ma abin da kaga ya samu wani to ka shirya ba wata rana kai ma yana iya samun ka kenan ya kamata mu nuna tausayi da alheri da jaje ga waɗanda ‘yan uwa namu da suka samu wannan jarrabawa daga Allah subhanahu wata'ala kuma su ma muna ba su haƙuri muna tunatar da su abinda kullum ake karatu a kan shi cewa dama ita rayuwa haka take. Allah ya ce wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wa anfusi wath-thamarat wa bashir as-sabirin Allah ya ce tabbas wallahi sai mun jarrabe ku da wani abu na tsoro shay'in min al-khawf da wani abu wal ju'i na yunwa sai mun taba zaman lafiyar ku sai mun dan jarrabe ku ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa ko tsakiyar kasar ku da wani wanda zai addabe ku wannan wurin Allah subhanahu wataala ya hana zaman lafiya wurin ko kuma yunwa a samu wani bangare shi ta zama da yunwa duk shekara haka nan in an samu abinci haka yi sati biya na ci ya kare sa'annan kuma da rage wa mai naqsin min al-amwali wal anfusi wat thamarat da rage dukiyoyi da kuma rage wa rayuka daga mutuwa ta kai tsaye ta jama'a masu yawa daga an zo an yi hadari wajen mutum ɗari ya mutu ko ba ba ana yi ba zama daya ai wani hadari tan tankan tankan mai ta zo ta kama da wuta mutane zo kwasa duk su mutu gaba daya sa'an nan kuma da ‘ya'yan itace da abincin da muke samu duka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya rage shi mana dai dukiyarka Allah yana iya jarraba ka da ita ko a sace ko a kwace ko ta kama da wuta ko ruwa su zo su yi gaba da ita shi ke na rasa ta to Allah ta'ala ya ce masu haƙuri in Allah ya jarrabe su ka yi masa albishir ka ba su labari mai daɗi cewa suna da kyakkyawan sakamako wurin Allah su wane ne Allah ya ce alladina idza asabatu musiba su ne waɗanda in musiba ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai su ce mu na Allah ne kuma dama wurin Allah za mu komawa ka sani cewa ba daɗi jaraba ba ta da daɗi to amma duk lokacin da Allah ya karba abin shi to ka sani dama shi ya baka kuma shi ya karbi kuma in dai da rai da lafiya to Allah ta'ala ba za a hiddare ba zai iya medo maka irin ko bai yi da kaiwa ba ko ma ya wuce ya linka ya linka ya linka ya linka kuma shi ya bada shi ya tara ma wannan abin kuma shi ya zo ya karba abin shi kuma rayuwa haka take ba zama haka nan ba tare da jarrabawa daga Allah ba. Allah ya ce na hasiban nasu an yutrako an yaqulu amanna wa hum la yuftanun Allah ya ce mutane sun yi tunanin cewa za a kyale su saboda sun ce sun ba da gaskiya ga Allah ba a jarrabe su ba. Wala ƙarfa tannan ladina min kabli. Allah ya ce wallahi mun jarrabe waɗanda ke gabaninsu. Fala ya alaman Allahun ladina sadaku sai da Allah subhanahu wataala ya bayyana waɗanda suka yi gaskiya imani. Wala ya alaman alkazibina kuma sai da Allah ya bayyana masu ƙarya imani. To saboda haka jarrabawa daga Allah in ta zo hakuri za kai ka tabbatar da imaninka ka kare yakinin cewa Allah da ya baka shine ya karbi ba hannun kowa ciki ba ce abin daga Allah yake kuma ba ya da wata makawa sai abin ya faru to muna roƙo Allah subhanahu wataala ya kara masa hakuri ya kara masa juriya ya kara masa imani kuma Allah ta'ala ya sa su wuce wannan wurin Allah subhanahu wataala ya ba su biye da abin da suka rasa Allah subhanahu wataala ka ba mu aiki mai albarka ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci kuma insha Allah in dai an yi azumi rana da yau to shikenan an ga wata to karatun mu Allah da sai bayan azumi in dai aka ga wata ranar talata shikenan ko ba ga wata ba to insha Allah za mu dawo mu ci gaba da karatu in Allah ya yarda muna fatan to wani muke fata a ga watan koko ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Thank you.